إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidul Imam Bukhari domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Kitabut Tauhid a ƙarƙashin majalisin mu mai taken Tauhidi shine asalin addini Uh, yau muna 29 ga watan rajab hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara meladiya 2005 wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin karatun wannan littafin 2005 na za mu tashi a babu ma ja a annal gulu wa fi kuburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah babu mai bayani akan cewa wuce gona da iri game da kaburburan mutanen kirki yana mayar da shi gumaka da ake bauta ma kuma bayan Allah ma'ana zuwa wurin kabari da roƙonsa da yin wasu ibadu a wurin kabarin daidai yake da waɗanda suke bauta ma gumaka shine abin da babin yake nuhi rawa malikun fil muwatta imamu malik ya rawaito a cikin littafin sa muwatta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala akan cewa lallai manzon Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabarina ya kasance gumki ana bauta masa ishtadda ghadabullahi ala qaumin tsananin Allah hushin Allah ya tsananta akan mutanen da ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida suka riki kaburburran annabawan su kawar masallaci wurin bauta malam yace wa ibn jarir daga riwaya ta ibn jarir bi sanadihi an sufyana da sanadinsa daga sufyan an mansurin an mujahidin afara'aytumul lata wal uzza ƙarƙashin wannan ayar shin ba ku galata da uzza ba ƙale ce kana ya luttu lahu musawiq shi latakin nan ya kasance mutunan kirki ne da yake jika musu a sawiq a sawiq wani nau'in abinci ne na larabawa wanda ake yi da busasshen gari za ka iya ce masa burabusko mu a nan wajenmu ko kuma gari game da garin rogo ana jika shi a sa wasu abubuwa yawa ko kuskus to duk irin wannan duk cikin sauwika ne ko kamzo na kina kana ya lutu lahu musawika ya kasance mutum ne wanda yake gyara musu gari na ci a lokacin aikin haji fama ta sayyara su fa'akafu ala qabrihi sai suka rika mai yake da suna dogaro suka rika zama a wajen kabarinsa suna bautarsa wa kada kwana abu aljauza an ibn abbasin haka abu jauza ya ce daga ibn abbas kana yuluttu sawiqa lil haji ya kasance yana jika gari yana gyara gari yana yamutsa gari ga mahajjata ma'ana lata yana daga cikin gumakan da ƙurishawa suke bauta ma manzo Allah ya isko ƙurisha suna bauta ma to latan nan asalin shi mutunan kirki ne yana daga cikin masu yin hidima ga Ka'aba aikinsa shine mahajjata mutum ne mai arziki duk wanda ya zo a wajen aikin haji yana ɗaukar nauyin abincinsa ana gaya da kyau ko wannan abin alkhairi ne ko ba ma alkhairi ba mutane suna son haka ko ba sa so ai irin su mutane ke so ana gane da kyau ko mutane inda za ka rika kyautata musu musamman a ce ma kana ba su to za ka ga suna son ka to sai kasance wannan soyayyar da suke masa bayan ya mutu sai suka yi gumkinsa suna roƙonsa idan suna da bukata kuma asali ba wai shi kin ne suke bauta ba a'a ganin suke tunda shi mutunan kirki ne in sun roƙe sa to shi zai isar da roƙon zuwa gaba zuwa ga Allah ayi suka ce innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah kenan kamar wani intermediate ne suka sa tsakanin su da Allah ga wannan ga wannan mutunan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل يا لأنتي زائرات القبور ماتا ما سيوا زيارة قبري والمتخذين عليها المساجد دكما wanda suke rikon kabari wajen ibada wasuruja da kuma masu rika haska kaburburra rawahu ahlus sunan marwaita a mai da suna a sunan kinnan suka rawaito sa su ne su abu dawud ya aka ce dai a sunan an rahim ashabu sunan su sunanu abi dawud sunanu nisa'i sunanu tirmizi da sauransu na fi masai a cikin wannan akwai matsaloli al'ula na farko tafsirul ausan mun samu fassarar gumaka ma'ana ashe aka ce gumki ba dole ba sai wanda aka sassaka ana gane da kyau ko kabari ake zuwa ana roƙo wani shi ma za a ce masa me za a ce mishi za a ce mishi gumki yanzu kaburburan nan da yan bid'a suke zuwa suna suna roƙo suna kaza su ma gumaka ne wannan kaburburan ana gane da kyau shine ma'anar tafsiru al-awsan الثانية نبي تفسير العبادة mun samu fassaran abinda ake ce ma ibada ma'ana wai ibadar kabari ba wai dole ba sai ibada da dai ake yi a yi sallah a yi ka za'a ko ka zo ka roƙe shi in ka yi imami ne ka yi ibada ne ka yi a salisa na uku annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma ya khafu ko ahu manzo Allah bai nemi tsari ba sai game da abin da yake tsoron abkuwarsa ma'ana manzo Allah ya nemi tsarin Allah ya kare sa da kada a riƙe kabarinsa wurin bauta don yana tsoron in ya mutu ami a riƙe su a wajen bauta a riƙe kabarin wurin bauta da wurin neman bukata arrabi'a na hudu qarnuhu bi hada ittikhadha quburil anbiya'i masajida hada wanda yayi game da wannan bayanin rikon kaburburan annabawa a matsayin wuraren ibada mana abin da yake nihi ba wai ma mutanen kirki ba hatta annabawa karan kansu baya halatta a dake kabarinsu a matsayin abin bauta ma'ana ishara ne ke zuwa ga nan da ya ce ishtar da gadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida a harkon hadisi na mukaranta shine ma'ana bayan manzon Allah ya roki kada Allah ya sanya kabarin shi a rike shi a matsayin abin bauta sai ya hada shi da cewa Allah yana hushi ga mutanen da suke rikon kaburburan annabawa wurin bauta shi ne ma'anan ƙarnuhu bi hada haɗawar da yi game da neman tsarin da yi alhamisa na biyar zikru shiddatin ghadab min Allah ambaton tsananin hushin Allah ma'ana bautar wani bautar kabarin wani yana jayo hushin Allah madaukakin sarki as-sadisa na shidda wa hiya min ahammiha kuma wannan ita ce mas'ala mafi muhimmanci ma'rifatu sifati ibadati lata ibadati lat allati hiya min akbaril awthan mun ga siffar ibadar da ake malata wanda shine mafi girman me yake da suna gumaka ana gane kigo daga cikin gumakan larabawa ma'ana mun ji labarin ya aka yi latakin nan aka yi aka rika bauta mishi asabi'a na bakwai ma'rifatu annahu qabru rajulin salih sanin cewa shi asalin wannan gumki kabarin wani mutunan kirki ne asamina na takwas annahusmu sahibil qabri kasancewar shi wannan latakin sunan mai kabarin ne ko gumkin sunan mai kabarin ne wa zikru ma'ana at-tasmiyati mun samu kuma ambaton ma'anar wannan sunan nasa at-tasi'a na tara la'natu zawaratil quburi mun ji bayanin la'antar masu yawan ziyartar makabarta amma ana nuhin mata don me yasa aka la'anci mata masu yawan ziyartar makabarta don su mata yawan ziyarta su makabarta zai iya jayo kekeshewar zuciyarsu ana gane da kyau ko kuma wata hanya ce a gare su ta shirke-shirke ana gane da kyau ko bayan haka yawan zuwan su cakuduwansu da maza zai iya jayo abinda aka je yi a makabarta ma ami a manta da shi ko domin mace mai kyau tana zuwa makabarta ga maza suna cakuduwa da ita ana gogayya da ita ka gani akwai fitina za ta iya faruwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a makabarta sai isko wata mata ta duka a wajen wani kabari tana ta kuka ana biyowa ana ta bata haƙuri ana biyowa ana ta bata haƙuri sai manzo Allah shi ma ya biyo yace wance ki haƙuri mana sai ta ce ilaika anni kai tai ka bani wuri innaka lam tusabbi musibati dan dan musibar da aka shahe ni ba ba kai ta shafa ba inda musibar kai ne ta shafa ai ba za ka ce in yi haƙuri ba ana gane da kyau ko sai baya aka ce mata ai wannan mutumin da kika faɗa ma wannan maganar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta je tana kamun kafa tana bada haƙuri manzon Allah ya ce mata innamas sabru inda sadabati alula ai shi haƙuri in mutun zai yin shi da an mishi lahin ne kamata ya haƙuri kenan ni tun lokacin da kika min magana ma nayi ne nayi haƙuri shine ma'ana innamas sabru inda sadabati alula ba sai kaga uwar naƙi ba ba sai kaga ba sarki sai Allah ba sannan ka ce to na haƙura ana gane ke ku a wannan ba haƙuri ba ne wannan shi ne kenan a takaice kun ga da namiji ne zai iya irin wannan ka zo ka zamna a kabari ka sa kabari gaba kai ta ƙwala ihu zai wannan ba zai wannan ba don saboda zuciyar da ke gare su mai rauni shi yasa aka hana su yawan zuwa makabarta don za su iya su yi abubuwan da ba su dace ba malam ya ce al'ashira matsala ta goma la'anuhu man asrajaha la'antar da manzon Allah ya ga wanda ya kunna wuta ga kaburburra ma'ana yana daga cikin abin da aka hana haskaka kabari ko haskaka makabarta sai idan ya kasance da wata larura larura kawai misali yanzu da muke karshen zamani akwai wanda suke zuwa su binne kabari su yi me su ɗabi wani gaba ta jiki ko masu zuwa su binne wani abu na sihiri to duka dalilin wannan in ana ganin wannan zai iya jayo karantar abun to ya halatta a kunna wuta wannan lokacin domin larura ce ko amma in ba shi ba in ba a tsoron komi ya samu kabari ba a kunna mishi wuta haka ake barin su a cikin duhunsu kaburburra babu ma ja a fi himayatin mustafa sallallahu alaihi wasallam janabar tauhidi babin da ya zo game da bayanin a mai yake da suna kiyaye wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma bangare na tauhidi ma'ana kular da manzon Allah ya ba tauhidi da kokarin kare shi daga shirka ta shiga a ciki wasaddihi kulla tariqin yusilu ila shirk da kokarin toshe dukkanin hanyar da za ta iya ga kai ga fadawa a cikin mi a cikin shirka ma'ana wannan babin zai muna bayanin yadda manzon Allah ya kaba tauhidi kariya yana kokarin toshe duk hanyar da za ta kai ga a fada a cikin shirka wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo ya zo daga kawunan ku ku mutane cikin ku ne mutane imar ku laraba ne to kuma cikin ku ma yake larabawa azizun alayhi ma anittum wanda yana masa wahala abinda ma'ana yana yana masa tsanani dukkanin abin da zai ba ku wahala ma'ana baya son duk abin da zai ba ku wahala baya son duk abin da zai tsananta muku harisun alaikum kuma mai kwadayin alkhairi ne a gare ku bil mu'minina raufur rahim kuma shi game da mumunai mai rahama ne mai jin kai mai tausayi ne mai jin kai an abi hurairah radiyallahu anhu qala abin da ya sa malaika wannan ayar shine kun ji sifar manzon Allah ko daga cikin siffar sami yana son alkhairi a gare mu ko duk kuma abin da zai zamanto a tsanani a gare mu yana mi yana kyamarsa to tauhidi alkhairi ne a gare mu ko ba alkhairi ba alkhairi ne shi yasa ya kawo wannan ayar shirka tsanani ne sharri ne akan mu ko ba sharri ba sharri ne shi yasa malam ya bude da mi da wannan ayar ayin kagashi a zahiri ba a kawo zancen tauhidi ba ko to amma yana nufin me tsanani da aka ce baya son abin da zai tsananta mana yana son abin da yake alkhairi a gare mu to son alkhairin da yake a gare mu ne ya rika ba tauhidi kariya da rika kokarin me kore shirka مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من ظن الله ياتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا kada ku sanya gidajenku su kasance kawar makabarta wala taj'alu qabri idan abinda ake yi da kada ku sa gidan su kasance makabarta kaman kada ku rika turbude kaburra ko kuma kada ku rika nisantar yin sallah domin lishin yin sallah a cikin gida kamar an maida shi menene makabarta don makabarta ce ba a mi ba a sallah kina shi ne la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidajenku su kasance wurin turbude mamatanku ko kuma ku sanya su kasance kawai makabarta ba a ibada a ciki wala taj'alu qabri idan kuma kada ku sanya kabari na ya kasance idi me ake ce ma idi shine abin da ake kai kawo duk lokaci zuwa lokaci kawai mutum ya kayyade ma kan shi duk lokaci kaza sai ya je kabarin manzon Allah ana gane ke ko ko kuma ya rika yawan tahiya dukkanin shi na da cikin idi kenan rikon ziyartar kabarin manzon Allah kamar wata sallah kamar wani dole wa sallu alayya kuma ku rika yi mini salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum domin salatin ku a gare ni yana isko mini duk inda kuke rawahu abu dawud bi isnadin hasani abu dawud ya rutosa da sanadi mai kyau wa ruwatuhu thiqatun kuma marwaitan hadisan hadisin tabbatattu ne ma'ana adillai ne ana karban hadisin su wa an ali ibn al-husayn annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin ali dan husayn kenan kama kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana zuwa wajen wani ɗan rami kanat inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ramin da yake a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ginin da aka yi aka kewaye kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wata yar huda sai mutumin ya rika tahiya wajen wannan hudar fa yadkhulu fiha sai shiga a cikin wannan hudar fa yad'u sai ya rika roko yana addu'a ana gane da kyau ko addu'a hace yake wa qala sai yace masa ala uhaddithukum hadithan ba zan ba ku labarin wani hadisi ba sami'tuhu min abi wanda na jisa daga babana babansa wa kenan a'a al-husaini dai hmm ana gane da ke ku ali bin ali bin abi talib ali bin husain ana gane da ke ku shi husain ya samu da sai ya sama dan shi sunan babansa ana gane da ke ku suna ce ka sama ɗanka sunan ma'aikinka ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin ɗiyansa ya samu ne abdullahi amma yanzu mutane kyamar haka suke sai a ce sunan tsohi ne in baban shi na da suna me yake da suna zakari a maɗauki dai zakari shi tanko an san su suna hausawa ne zakare ma akwai masu kyamar sunan zakari hausawa suka ce zakari ko mace adda wannan sunan to sai an sai mata wando me suke nihi ma'ana shi da kashi sunan kasan na maza ne ko mace aka sama sunan zakari ala gane da ke ko to dole sai an sa mata wando don sunan na maza ne dole tafi mai sunan ko to wannan shi ne kenan sunna ne yana daga cikin abin da ni allah yana ina da wannan niyya sun da aihuwa yanzu aka fara ala gane da ke ko to insha Allah akwai Bukhari yana zuwa duk da akwai yannai na kusan suno duk sun sa madar raya wannan sunan za mu sa shi yana ta kamin zancen zakiru wai ɗana ne na farko na so in sa ma zakiru to shi abin da ya sa ban sa sunan ba tsoron nake su yi shi zakir na so in sami shi su yi su koma su koma zakiru ka san hausa kuma da sun ce zakiru suna nufin wannan tababbe tababbe ana gane da kyau ko asali suna ne mai kyau mai su juye shi sun lalata sunan to haka ita ma mace in kana da in kana da kasa kana diya mata yana da kyau ka sa maɗiyarka sunan wa sunan ma'aigiyarka kada ka ga yanda ma'aihuwa suke jin daɗi in mutum in mutum ya samu diya ya sa mata sunan sunan su ma'aikiya daɗi take shi wallahi tun ina yaro na yi ma ma'aikata alkawai na ce in Allah ya bani ɗiyamace sai na sa sunanku to na samu ɗiyamacen to a lokacin kuma an yi daidai da wata ita ma ma'aihiyanmu ta rasu kanwar ma'aifinmu to ita kuma ina son ta sosai malama ce to aka yi daidai da rasuwarta an aihi wannan sai na ce to ita tsohuwa ta yi haƙuri tunda ita tana rayu har ta gaba in ta zo ita sai na samu ta zunan wacin tsohuwar ana gaya da kyau kenan ko hajara a sunan ma'aihiyarka kun san shi ma wanda sunan mutane ba su shi hajara ana gaya da kyau kuma hausa suka lalata sunan sunan suna ne mai daɗi amma suka hajara hajara hajara haka ake cewa ta amma sai suka lalata sunan shine a karin magana suke cewa sakarci wai mace da suna hajara namiji da suna hajara ke wannan sunan suna ne mai kyau sunan ma'ayyarwa annabi ismail alaihi salatu wasalam amma mutane suna wasa da wannan suna suna ne mai kyau a raya wannan sunan ana gane da kyau ko na a takaice dai mun danyi an dan huta kaɗan ko a tsakiyar hadishi ma ne ashe muka yi ta wani surutu ina ne muke yawwa kenan sai wannan mutumin yana shiga a cikin ɗan ramin ana gaya da kyau ko yana roƙo yana addu'a fanahahu sai ya hana sa wa ya hana sa shi ali lokacin da ya hana sa sai ya ce ma mutane shin ba zan ba ku labarin wani hadisi da na ji ba da na jisa daga ma'aifina ana gane da kyau ko wanda shi kuma aifin nawa ya rawaito sa daga kakana wa yake ni kakan shi ali kenan ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kaga fami mai albarka tattaba kunnai ya rawaito daga ma'aifinsa shi kuma ma'aifin nasa jika nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma jikan ya rawaito daga babansa babansa shi kuma sahabi nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahabin ya rawaito daga wa koga kwata-kwata kankat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi akwai dadi gare shi qala yace la tattakhidu qabri idan kada ku riki kabari na ya kasance idi ma'ana wurin kai kawo wala buyutakum quburan kada kuma ku sa ku mai da gidajenku su kasance makabarta kuna turbude kaburburra kun gani amsa wanda ya kwanaki tambaya ko wa sallu alayya kuma ku rika mini salati fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum domin sallamar ku da salatin ku a gare ni yana isko mini a duk inda kuke rawahu fil mukhtar fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko tafsiru ayati bara'a mun ga fassarar ayar take cikin suratu bara'a الثانية نبي إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد نيسان تد منظر الله يكي ga al'ummarsa nesantar da al'ummarsa da yake yi daga wannan iyaka kai makurar nesantarwa ma'ana nesantar da mutane daga mi daga shirka ta bautan kaburburra الثالثة نأك ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته mun samu ambatan yanda manzo Allah yake kwadayin alkhairi a gare mu da kuma tausayin mu da kuma mi rahamar mu da yake yi arabi'a na hudu nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsusin hana wanda yi akan ziyaran kabarin sa a fuska ke bantatta ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mali tare da ziyarar kabarin manzo Allah ya daga cikin manyan-manyan ayyuka ma'ana kaji yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kare mu daga hadawa shirka hatta kabarin sa ma ya hana ami a yawaita ziyara wai akan a a yawaita ziyara a rike shi abun al'ada dan mi dan tsoron kada akai ga yin mi akai ga shirka ta da cewa ziyaran kabarin manzo Allah daga cikin ayyukan alkhairi in mutum ya ziyarci kabarin manzo Allah zai samu lada alkhamisa na biyar nahyuhu anil iktari min ziyara halin da yayi game da yawan ziyara ma'ana nan a hadisin nan da aka ce ko la'ana rasulullah za'iratul qubur ana nuhin ai shiga ce ta mubalaga masu yawan ziyartar kaburburra kuma mata as-sadisa hasuhu ala an-nafilati fil bait tunda a farkon mahon shari'a a farkon musulunci manzo Allah kwata kwata ya hana musu ziyaran kaburbura ana gane da kyau ko kamar yadda ya tabbata a hadisi yace kuntu nahaitukum an ziyarati al-quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkiru tudhakkiru al-akhirah wala taqulu hajran da na hana ku ziyartar makabarta to a yanzu ku ziyarce ta domin ziyara makabarta tana tuna ma mutum da lahira amma sai dai ku san abin da za ku ce kada ku faɗi abin da shari'a ba ta yarda ba a wurin ziyara to kun gani farko an hana don saboda a hana su faɗawa a cikin wannan shirkar as-sabi'a ko sadisa ne as-sadisa na shidda hafsuhu 'ala an-nafilati fil bait kwadaitarwar da manzon Allah yayi game da yin nafila a gida wannan riwayar malam bai kawo ta ba akwai riwayar ta ce manzo Allah akwai riwayar da manzo Allah yake cewa ij'alu min salatikum nasib ij'alu min salatikum nasiban fi buyutikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wala taj'aluha qabran fi ma'na alhadith ku sanya wani rabo na sallar ku a cikin gidajen kada ku maida su kamar makabarta domin makabarta ne ba ami ba a sallah manan bai kare wayar ba asabi'a na bakwai annahu mutakarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbara abu ne sananne a wajen su su sahabbai akan cewa ba a yin sallah a cikin me a makabarta asamina na takwas ta'liluhu zalika bi anna salatar rajuli wa salamahu alayhi yablughu manzon Allah ya bada dalilin da ya ce kada a rika kai kawo a wajen kabarinsa ko da yaushe kace sai ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada dalili shine ta'aliluhu zalika sai ya bada dalilin da yasa yace haka bi anna salatar rajuli domin salatin da mutum zai yi wa salamahu alaihi da sallamar da zai masa ya buluguhu yana isa gare shi wa in ba'uda ko da ko a ce yayi nisa daga gare shi da kabarin na manzon Allah fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada alqurba dan haka babu bukata ga abunda masu son kusanci da manzon Allah suke suke tunani na cewa ai su duk in ba sun zo kabarin manzon Allah ba suka yi sallama to ganin suke ba su yi mi ba ba su yi manzon Allah sallama ba me ake yin sallama shine assalamu alayka ya rasulullah misali tahiyya cikin tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabi shi ma sallama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tasi'a na tara kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh kasancewar manzon Allah yana a can cikin rayuwa ta barzakh tace rayuwa ta kabari tu'radu alaihi a'malu ummatihi ana gitta masa ana bijiro masa ana nuna masa ayyukan al'ummarsa fi salati wassalamu alaihi a wajen dangane da ibada ta salati da suke masa da kuma sallama da suke masa ma'ana duk lokacin da kai ma manzon Allah salati indai har ka cika sharuɗa na salati ana gane da kyau ku ba salati na bid'a kai ba salatin da bai da makama balle digi bai da bai da kai balle digi ana gane da kyau ku kai salati ingantacce da kuma ikhlasi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salatin za a nuna ma manzon Allah shi a ce wani dan wane ana gane da kyau ko lailiya malam buhari ya maka salati kaza sai manzon Allah ya ce alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi ya maka addu'a amin ana gane da kyau ko kenan in muna son manzon Allah ya muna addu'a mu yawaita masa mi salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa da mala'iku suna ma manzon Allah salati ya kuma mutane ku yi ma manzon Allah salati ku nema masa aminci na Allah madaukaki shine wani mai hikima yake cewa in shi'ta ghufrana dhunubi jami'a aw shi'ta an tukfa adhan wa humuma fa'mal bi qawli Allah fi qur'anihi sallu alaihi wa sallimu taslima ce in kana so a kankare maka gaba ɗayan zunubanka a kuma yaye maka damuwa ana gane da kyau ko? to ka yi aiki da abin da Allah ya umarni a cikin alkur'aninsa na cewa ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan salati ga manzon Allah kusan in kai kai ne ma za ka amfana ana gani da kyau ko domin zai jawo maka addu'a ta mala'iku zai jawo maka addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ta'budu al-awthan babin da yazo game da bayanin cewa wasu daga cikin wannan al'ummar suna bauta ma gumaka ma'ana dalilin da suke nunawa akwai masu bautar gumaka har yanzu wa qaulihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi shin baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda aka ba wani yanki na littafi ana nuhin wa yahuda nasara yu'minuna bil jibti wat taghut suna yin imani da aljibt aljibt malamai sun yi masa fasarori daban-daban akwai malamai da suka ce aljibtu ana nuhin as-sihr shine sihiri suna imani da sihiri wasu malamai suka ce aljibtu ana nuhin aljin suna imani da aljannu wasu suka ce aljibtu shine ash-shayatin ana gane da kyau ko kenan suna imani da aljannu da shedanu da da sihiri wattaghut da kuma dagutu shi kuma dagutu amun ne kenan can an kawo shi khas nan kuma an kashi am at-taghutu kullu ma yu'badu min dunillah duk abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah kace musu shin bazan ba ku labarin wanda suka hi sharri suka hi sharrin sakamako ba a wajen Allah man la'anahu Allah sune wanda Allah ya la'ance su wa ghadiba alaihi kuma yi la'anta yayi hushi a kansu ana gane da kyau ko waja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma ya sanya daga cikin su birrai da kuma aladai wa abada taghut da kuma masu bautar dagutu masu bautar shedanu da da da gumaka dalilin sabkar wannan ayar shine yahudawa ne suka ce ma me yake da suna musulmai babu wani addini wanda ya yi shirri kamar addininku kuma babu wanda yake hasararri a duniya da lahira kamar ku ana gane da kyau ku to shine sai Allah ya sabko da martani Allah ya rama ma musulmai sai ce shin kuna so in gaya muku wanda suka yi mummunar masabki a wajen Allah madaukakin sarki to ba su bane musulman da kuke faɗi a ku ne waɗanda a cikinku aka samu wanda muka maida su bili da aladai ana gane ki ai akwai labarin waɗancan da ashabu sabt ko yahuda wanda suka saba ma umurnin Allah Allah ya maida su bili wasu kuma ya maida su aladai ana gane da kyau ko wa abada taghut su kuma wannan nasaru kenan masu bautar cross to kenan anan sai Allah ya maida musu da martani ma'ana ku ne la'ananni ku ne mafi sharrin halitta ba wai musulman da kuke faɗi ba wannan shine kenan dalilin sabkar sabkar wannan ayar kenan amsa ce ga yahudawa da suka sheri musulmai da cewa su ne mafi munin masabki to sai Allah ya shigan ma musulmai faɗa wa qaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukaki qala alladhina ghalabu ala amrihim kuma wa'anda suka yi galaba akan al'amarin su suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu riki wannan wurin da suka mutu a matsayin masallaci wannan kissa ce ta ashabul kahf wa'annan samarin da suka yi gudu don tseratar da addinin su sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayukan su in ka zo ka isko su kaman suna halke ana gane kiko tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا in ka gansu sai ka ji tsoro dan kamar ido biyu suke amma kun ba su kibtawa ana gane ke ko wannan shine kenan to lokacin da aka gano karshen lokacin da lokaci yayi tsawo shekaru suka yi masu yawa da mutanen wasu zamani suka gano wannan kabarin nasu kogon da ya liƙe da su da suka gano wannan kogon suka isko su a ciki to sai suka rika binciken suwaye waɗannan matasan da Allah ya ma wannan falalar shekara dubu nawa da mutuwansu amma ga sunan jikinsu bai yi komi ba jikinsu da tufafinsu ko ƙura babu a kansu da ƙarshe suka samu labarin ai wasu matasa ne da suka yi gudu don saboda sarkin garin nasu ya ce duk wanda bai bar addini ba ya koma bauta mishi zai kashe shi da ƙarshe su suka tsere ke don saboda tseratar da addininsu to da suka ji wannan labari ne sai suka maida wannan wurin da suke suka maida shi a matsayin wurin bauta wajen ibada ana gane da ke ko to shine ma'anan lanattakhidanna alaihim masjida za mu riki wannan wurin da suke kwance a matsayin masallaci don neman albarka a takaice dai wannan abin da suka yi ya zamanto bautar gumaka domin su da suke bauta a wurin nan sun yi bautar wayanda ba Allah ba an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum tabbas sai kun bi hanyar wayanda suka gabace ku hadwal quzzati bil quzza daidai takalmi daidai takalmi kaman takalmi guda biyu takalmi guda biyu na kafa guda yanzu kai takalminka da kake sawa ɗai suke ko wani yahi wani a ɗai suke ana gane da ke ko shi ne ma'anan hazuwal kuzzati bil kuzza kamar yadda takalmin kafa suke daidai wa daida sai inda na kasa sai inda kai na kasashe ne ko amma mai cikakkar halitta kawahunsa mi suke daidai suke takalmin da zai sami su mami daidai suke kuma kafa ba guda bace takalmin da za ka sai sai dai in fabriken naka na kanka za a maka amma duk takalmin da za a yi ya ake yin su daidai suke to ma'ana daidai wa daida za mu rika manzo Allah ce za a samu a cikin al'umma shi wanda za su rika kwaikwayon mi wanda suka gabace mu hatta law dakhalu juhra dabbin har ma sai ya kai da za a ce su shiga a cikin ramin damu la dakhaltumuhu da kuma kun shiga a cikin wannan ramin iyakar dai koyi ko qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al yahuda wan nasara kana nuhin yahuda da nasaru kala sai manzo Allah ce faman to suwa in ba su ba wannan shi ake cewa al-istifhamu at-taqriri tambaya ce ta tabbatarwa to suwa in ba su ba kenan dai ana muhimmi su da yake ko wannan shi ne kenan akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin a riwayat imam muslim an thawban radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha zawa liyal arda allah ya haɗa mini ƙasa a gaba ɗai a cikin damƙa guda ana gane da kyau ko? Allah ya haɗa ƙasa gaba ɗayanta duniya gaba ɗayanta Allah ya haɗa ta a cikin damƙa guda ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalla ka gani ana gane da kyau ko? ya ce fara'aitu masharika hawa magaribaha naga ƙasa daga mahudarta har zuwa me har zuwa mahaɗarta ma'ana naga duniya daga farkonta har ina har ƙarshenta akwai wanda ya taɓa ganin harkun duniya da ƙarshenta sai dai ga tana wa inna ummati sayablughu wa inna ummati sayablughu Allah haka ne ko yawwa wa inna ummati sayablughu haka ne wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiya li minha kuma lalle al'ummata mulkin ta zai isa ga dukkanin inda aka nuna mini ma'ana mulkin al'umma ta zai haɗe duniya gaba ɗaya ma'ana duniya ko ina sai musulunci ya shiga duniya dai ba ta tashi sai an yi lokacin da musulmai za su mulkar ne za su mulkar duniya gaba ɗaya an yi lokacin da aka yi wannan yanzu abin ya kubuce an yi lokacin da musulmai suke mulkin duniya ka bincika daular abbasiyya da daular andalus daular umawiyya a lokacin a duniya babu wanda suke mulkin duniya kamar su su ne mai yake da suna la force mai ake cewa la puissance mondiale ana gane da ke ko a lokacin su ne puissance mondiale to da suka rabu da musuluncin suka riƙe bidiyo'i da da kusanto da makiya Allah sai suka suka me suka faɗi dama mai umar yake mai umar yace ya ce nahnu qaumun a'azzana Allah bil islami fa in ibtaghaina al'izzata bidunihi azallana Allah mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu ta hanyar musulunci idan muka idan muka nemi ɗaukaka ta wajen musulunci to Allah zai kaskantar da mu to lokacin da muka ɗauko demokarasi muka kusanto da turawa sai Allah mu ɗaukakin sarki ya kaskantar da mu yanzu suke akan mu wannan shine kenan kenan manzo Allah yace kuma mulki na mulkin al'ummata zai game gaba ɗaya inda aka nuna min da duniya wa utitul kanzaini kuma an bani taska guda biyu al-ahmara wal abyada taska fara da taska baka malamai suka ce nan kinaya ce manzon Allah yake yi akan mulki na Kisra da Kaisar ana gaya da kyau ko Kisra da Kaisar Kisra sarauta ce ta Iraq Kaisar sarauta ce ta Sham Kisra da Kaisar su kuma a lokacin kamin zuwan musulunci su ne puissance mondial su ne ake tsoro a duk duniya su ne masu mulkin duniya Kisra da Kaisar ana gaya da kyau ko Kisra a Iraq su ne masu bautar wuta idan aka ce iraq hatta iran ta yanzu tana a ciki daga baya ne duka aka yi wannan radadadar ana gani da kyau su ne masu bautar wuta su ne wutarsu ta yi shekara dubunnai ba ta mutu ba a zamanin sahabbai aka kashe wannan wutar ya kamata ku kabbara ku shekara dubu kaza wuta na ci amma sahabbai suka zo su kashe ta domin wutar bauta mata ake yi to an ce in wutar ta mutu to gaba ɗan mutane za su mutu to shi yasa ba a barin wutar ta mutu yan magana suka ce duk wanda ya ce wuta ta kwana to ya kwana yana izo ko mana in ka ce wuta misalin wutar kara ma suke cewa duk wanda ya ce wutar kara ta kwana to bai runtsa ba ana gane da kyau ko domin ita wutar kara tana saurin mi tana saurin canyewa wannan shine kenan to a takaice musulunci ya kai wannan daular ta kisra aka kassara su ana gane da kyau ko haka su ma kaisar su kuma daula ce ta sham ana gane da kyau ko sham asali kasa ce guda uku wanda Falastin, orban da wanga duka suna a ciki ana gane da kyau ko wacce ta uku Falastin, orban aha da ina aha jordani aha ita ma tana a ciki da ina ne kuma ina ji hudu ne ko hudu ne a andalus kuma andalus andalus europe ce ha espanya da ce andalus a a yawa syria suriya su ne guda hudu ana gaya da ke to da duka ku ji yanzu kasa guda nawa ne hudu to da daula guda ce kasa guda ce ta san ku ba ba karamar kasa a ce yanzu kasa hudu ce amma a da lokacin kasa guda ce su ake ce mami sham ana gaya da ke ku to turawa suka zo duk suka rarraba su to ita ma haka iraq ita ma haka yake da suna daula ta iraq ta, ta, kisra iraq da iran lokacin duka su ne to su ma tura suka zo suka kassara su wannan shi ne kenan ina muke ya ce kenan wannan kun gane ai taskar da aka ce an ba manzo Allah ko manzo Allah ya ce an bashi kuma ko haka ta tabbata yanzu wannan kasashen kasashe na musulmai ko na kafirai na musulmai ne na musulmai ne wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma kuma na roki ubangiji na nayi ma al'ummata addu'a a wajen ubangiji na alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma akan kada ya hallaka su da wari a lokaci guda ana gane da kyau ku ma'ana kada Allah ya halaka al'ummarsa lokaci guda musamman kisa na hori sai dai kasance wani bangare an yi wani bangare ba a yi ba ai zamanin al'ummomin da suka gabata Allah madaukakin sai sarki in yi hushi al'umma gaba ɗaya yana min yana halaka ta ana gane da kyau ku wasu al'umma liwadi ne suka yi Allah ya mi ya birkice su ana gane da kyau ku wasu kuma tauye mudi ne suke yi haka Allah ya halaka su ana gane da kyau ku to mu yanzu duk abubuwan nan da aka hallaka sauran al'ummomi a kansa ana yin shi ko ba a yi hada ma zunubin da al'ummomin da suka bata babu wanda ya yi shi al'ummomin da suka bata ba a taba shi maɗigo ba sai dai liwaɗi lalacewa yanzu akwai maɗigo al'ummomin da suka gabata sun dai yi liwaɗin amma dai ba a yi aure ba a ce namiji ya aure namiji an dai yi liwaɗin amma dai in ka tashi aure wa za ka aure mace za ka aure to mu yanzu ta kai ga ana auren mata kai lalacewa ta kai al'ummin da suka gabata ba a san namiji ba a san mutum ya auri dabba ba yanzu ta kai mutane suna auren mi suna auren dabba al'ummomin da suka gabata ba a san mutum ba a san mutum ya mayar da kan shi dabba ba yanzu ana yi ko ba a yi wajen turawa ana yi lalacewar ba ta kanan ba ana gaya da kyau ko wannan shi ne muka har yanzu muna da sauran alkhairi ka taba ji a nan Nijar an ce wannan sai mai da kan shi dabba to amma a can akwai wanda suke biyan makodan kuɗi na a maida su karnai wasu a maida su alade da abin da ya kamata haka kai wannan shine ci gaban da suke suke takama da shi malam yace wa Allah ya sallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma kada Allah ya dora a kansu maki wanda ba ba daga cikin su yake ba ana gaya da kyau ko nace na roki Allah wannan ya kasance maki wanda ba daga cikin su yake ba ba zai iya cin galaba a kansu ba fayastabiha baydatahum ma'ana makiyin da zai zo ba a cikin su ba fayastabiha baydatahum sai ya tarwatsa jama'arsu shine baida ya tarwatsa jama'arsu ya raba su ya rarraba kawunansu da abin da ya kama da haka ya hikarhin su wa inna rabbi qala kuma lalle ubangiji na yace ya muhammad ya kai muhammad da nayi wannan addu'ar sai Allah yace idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad idan na hukunta wani hukunci to ba a mayar da shi wa inni a'taytuka li ummatika ni na ba al'ummarka Allah uhulikahum bi sanatin bi amma akan bazan halakar da su ba da hori gaba ɗayan su mana bazan halakar da su ba lokaci guda a ce na halaka al'ummarka ana gane da kyau ko shi yasa kaga ana tama Allah shigantaka amma Allah ya kare dan ya riga ya alƙawarin ba zai yi ba ba zai halaka mu gaba ɗaya ba amma in ba shi ba da abubuwan da ake da yanzu sunan wata duniya ake ba wannan ba sunan wata al'umma ake ba wannan ba to amma dalilin addu'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ne muke da suna muke amfanuwa da wannan alfarmar mai Allah ya ce mai maza Allah ya ce a gaba mai hadisi ce a gaba wa Allah yi sallita alaihim aduwan min siwa wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa an fuse kuma na yi alkawalin ba zan dora a kansu ba wani maƙi in ba daga cikinsu ba fayastabiha baidatahum balantana ma ya kare da jama'ar su ko ya make suna ya tarwatsa jama'ar su walaw ijtama alaihim man bi aqtariha ko da ko a ce wanda suke a cikin duniyar gaba dai sun taro akan su halakar da musulmai ba za su iya ba hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan sai in ya kasance a sashen su ne aka samu wasu suna halaka sashe wa yasbi ba'dhum ba'dan sashen su suna kama sashe a matsayin fursunan yaki ana gane da kyau ko ma'ana wannan Allah alkawali ne yayi makiya musulunci zallan su busu isa su cutar da musulmai ba sai in sun yi amfani da wasu mi musulmai ana gane da kyau ko ka je ka bincika duk daular da aka tarwatsa ta musulmai to kahuran ba su samu nasara ba sai da suka samu wasu musulmai daga cikin su munafukai suka ne suka kama musu dama an ce da dan gari akan ci gari ana gani da kyau rawahul barkani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu ala ummati ala immata almudillina kuma ni abinda nake tsoron ma al'ummata nake ma al'ummata tsoro sune shugabanni batattu wa idha waqa alaihim as-sayfu lam yurfa ila yawmil qiyama kuma idan aka ɗaukaka takobi a cikin su to ba za a idan aka ɗaukaka takobi a cikinsu idan takobi ya abku mana idan fada ya abku a tsakanin musulmai to wannan fadan ba zai taba ɗaukewa ba har zuwa ranar alkiyama abinda muke ciki ko ba shi ba mana yanzu musulmai ba sa fada a zamanin a zamani na ana gane da kyau ko amma har idan musulmai suka yi fada tsakanin su radda suka fara wannan fadan to wannan fadan zai ci gaba ne har zuwa tashin alkiyama ana yi shi ko ba a yi ana yi izala da dariƙa ko ba a yi ana yi ƙala ƙato da sunna ko ba a yi ana yi shi'a da sunna ko ba a yi in an ce ma daga cikinsu akwai wanda an musulmai ana gani da ke ko? to wannan shi ne kenan a tsakanin ahalu sunnan ma ƙungiya kaza da ƙungiya kaza suna yi ko ba sa yi suna yi su ma 'yan bidiyar da kansu 'yan ɗariƙa kaza suna da 'yan ɗariƙa kaza ko ba su yi suna yi an fara to ba za a kare ba nada amma kuma wannan hadan ba zai zamanto dalili na kawurta juna ba matukar ba a yi abin da ya kai ga kahurci ba ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan ma'ana dai wannan irin wannan hadisai in kana karanta su to irin wannan abubuwan da kake ganin na sabanin musulmai da wani rikici da abin da a tsakanin musulmai ba zai tada maka da hankali eh zaka ji haushi amma dama ka san da me ka san da me za a yi ko arina wai mahaukaciya ta ga da yake da suna ta ga ta ga irin zanen ta ma'ana mahaukaciya ce aka sace ma zane to duk inda ta ga irin wannan zanen sai ta rike mai zanen ta ce wannan zanen nawa ne ai rina shi ne kuka yi koma haka amma nawa ne shi ne ma'anar na san arina na'am wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina kuma kiyama ba za ta tashi ba har sai an samu wasu mutane daga cikin al'ummata shine hayy ma'ana wasu jama'a daga cikin al'ummata sun haɗu da mushrikai ma'ana suna musulmai sun koma mushrikai yana abkuwa ko bai abkuwa a zamanin ma sahabbai an samu wannan bayan rasuwar manzo Allah an samu wanda suka yi ridda suka bar musulunci ana gaya da kyau akwai mani'us zakka wanda suka hana zakka suka yi ridda har yanzu kuma ana samu misali wanda za su barin musulunci su koma kiristanci ana samu sai dai kaɗan ne idan aka kwatanta shi ga wanda suke kiristocin su koma mi su koma musulmai wa hatta tu'budu fi wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-awthana kuma kiyama ba za ta tashi ba har sai an samu wasu jama'a daga cikin al'ummata suna bauta ma gumaka wannan gane da kyau ko masu zuwa kaburburan waliyai da shehunai suna wannan addu'in da suke yi suna a ciki domin mun gani a can hatta kabari ana ce mishi mi gumki wa innahu sayakunu fi ummati na salatuna kuma a cikin al'ummata za a samu su makaryata guda 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowannen su yana ikirarin cewa shi annabi ne za mu zo mu ga misallan su a cikin fihi masail wa ana khatamun nabiyina kuma ni ne cikamaki na ƙarshen annabawa la nabiyya ba'di babu annabi bayana ana gane da kyau wannan kuma ai haka alkur'ani yake ce ko wa ma muhammadun ma kana muhammadin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ba abin kowa bane daga cikin mazajen ku shi yasa duk Allah ya kashe iyan nashi da kan wani ya tashi ce muku ni manzo Allah ne babana to bai da kowa daga cikin bai da da ko guda cikin maza shi manzon Allah ne kuma na ƙarshen ne wa khataman nabiyyin na ƙarshen annabawa shine ma'anan al-khatam daga al-khatam ne me ake ce ma al-khatam shine ayi rubutu takarda da an sa mata kashe ana muhimmi an kare ko shi kenan rufe atil aklam ko wajen fatis suhuf shi ne ma'anan khatamun nabiyyin shi ne na ƙarshen annabawa kamar an yi stam ne in ji turawa kamar an yi kashe ne ba a ƙara komi sama kuma la ya durruhun man khadalahu wa la ta zalu ta'ifatun min ummati alal haq kuma wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna akan gaskiya mansuratan ana gane ke ku suna ba gaskiya nasara la yadurruhum man khazalahu baya cutar da su wanda ya wulakantar da su wanda ya kaskantar da su ma'ana mai musu izgili dan sun rike sunna ba su ganin shi akan komai bai cutar da su yin tasiri ga su su saki sunna hatta ya'ti amrullahi tabaaraka wa ta'ala hasi al'amarin Allah albarkokinsa sun yawaita kun madaukaki ma'ana har sai kiyama ta zo fihi masail a ƙarshen wannan akwai masaloli al'ula ta farko tafsiru ayatis nisa mun ga fassarar aya ta suratul nisa asaniya na biyu tafsiru ayatil ma'ida mun ga fassarar aya ta ma'ida asalisa na uku tafsiru ayatil kafi mun ga fassarar aya ta kafi arabi'a na hudu wa hiya min ahammiha kuma wannan shine mafi muhimmanci daga cikin masalolin da muka gani ma ma'anar imani bil jibti wat taghut mun ga abin da ake ce mun ga ma'anar imani da sihiri da kuma ɗagutu fi hadhihi mun ga ma ma'anar imanu bil jibti wa ɗagutu fi hadhal mawdi mun ga menene ma'anar imani da jibti da ɗagutu a wannan wurin hal huwa i'tiqadu qalbin harshi kudurtawa ne na zuciya aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'abughdiha ko kuma a'a ma'abotan su yi muwaka su yi muwafaka da masu bautar ne tare da cewa suna ma'abughdiha tare da suna kyamar wannan abun wa ma'rifati butlaniha da kuma sanin rishin da kuma sanin lalacewar wannan abu ma'ana mun gani akan cewa shi bautar gumaka wai ba sai masu bautar ba kawai hatta waɗanda suke tare da masu bautar gumakan kuma suka busu yi inkari ba akan wannan abun ana gane da kyau ko to su ma suna daga cikin masu bautar tunda ba su hana a yi ba shine ma'anan auhuwa muwafaqatu ashabiha ma abughdiha wa ma'rifati butlaniha ce alhamisa na biyar qauluhum fadin su innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahda sabila min almu'minina ma'ana fadin wannan ishara ce zuwa ga me yake da suna mushrikai me yake da suna ahlul kitab yahudawa da suka ce haula'i ahda min alladhina amanu sabila ma'ana yahudawa ne suke suke wai aibanta musulmai sai suka ce musu wannan masu bautar magumaka ku musulmai sun yi ku shiriwa ana gane ke ku sun yi ku zama a bisa kan hanya madaidaiciya to shine malai ce innal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum fadin su cewa fadin su da lalle kafurai waɗanda sun san da kahurcin su ahda sabilin minal mu'minin sun yi shiriwa akan mumunai ma'ana fadin yahudawa da kahurai wanda sun san su yahudawan sun san da wa'annan kahurai ne don gumaka suke bauta ma amma don kin gaskiya suka ce wa'annan kahuran wa'annan mushrikan sun himi sun hi mummunai sun hi musulmai ana gaya da kyau ko irin abun nan ne da ake ce ma me yake da suna idan ban samu ba to uban kowa ma ya rasa ko kuma kuturu makaho aka ce masa ga ido ya ce ɗai suke ba na so alaga da jago ko kuma makaho baya shakkar bata madubi dan ya san baya mi baya amfanin sa ko kuma suke cewa abinda baka samu gama shi da baka so ko to shine yahuda suke anan ne ma'ana da busu samu musuluncin ba da busu shiryo ba akan musulunci sai suka ce to wanda ba musulmai ba sun himi sun hi musulmai shiriwa to shine wannan as-sadisa na shidda wa hiya al-maqsud bit tarjama ita ce manuha ta tarjama anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma ma'ana ita ce manuha ta wannan babin shine tarjamar da yake nihi anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma kasancewar wannan ma'ana bautar gumaka da kuma shirka dole sai an same su a cikin wannan al'umma kama ta karara fi hadithi abi sa'id kamar yadda yazo a cikin hadithin abu sa'id السابعة نبكي التصريح بوقوعها بينا وقرر da aka yi na abu kuwarta a anina yana nuhin ibadatul awthan bautar gumaka fi hadhihi al-ummati a cikin al'umma fi jumu'in katira a cikin jama'a masu yawa ma'ana qarara manzon Allah ya bayyana za a samu masu bautar me masu bautar gumaka as-samina na takwas al-ajabul ujab abu mai matukar mamaki khuruju man yadda'in nubuwa hitar wa'anda bayyanar wa'anda za su rika ikirarin annabta mithla al-mukhtar kawo misalin al-mukhtar ana ce mishi al-mukhtar al-thaqafi bar mu zo karshe sai mu gani wane ne mukhtar al-thaqafi wani kasurgumin mulhidi ne ma a takallumihi bi shahadataini tare da cewa shi mukhtar kin nan yana gayin shahada ma'ana yana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa tasrihihi tare da kuma bayyanawarsa bi annahu min hadhihi al-umma akan cewa shi daga cikin wannan al'umma ce wa annar rasul haqqun kuma tare da cewa yana bayyana cewa lalle manzon Allah gaskiya ne wa annal qur'ana haqqun kuma al-qur'ani gaskiya ne wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyina kuma a cikin qur'anin ne ke da cewa muhammad shine karshen annabawa wa ma'a hadha amma tare da wannan gaba daya yusaddiqu fi hadha kullihi yusaddaqu fi hadha kullihi ana gaskata shi a cikin wannan gaba daya ana gani da ke kuma ana an samu wanda suke gaskatawa da cewa shi annabi ne kamar yadda hito yana gai ma'at tadadil wadih tare da me yake da suna cin karo karara ma'ana tare da cin karo karara da abin da yake bayyanawa ya ce ya yi imani da ƙur'ani kuma sannan ya ce shi ma annabi ne shi muhtar kenan kuma tare da wannan aka samu mi wanda suka bi shi to wanda ya ce ya yi imani da ƙur'ani ya za a yi yadda da cewa akwai wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikin alƙur'ani ne muka gami wa khataman nabiyyin ko to shine abin da malaka ne shine ma at-tadadil wadih wa kad kharaja al-muqtar fi akhir ahdi as-sahaba shi muqtar ya bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai wa tabi'ahu fi amun kathira kuma an samu diyawa daga cikin mutane da suka bi shi ma'ana muqtar al-thaqafi wani mutum ne da ya bayyana ana gane da kyau ko ya bayyana akan cewa shi annabi ne ana yi masa wahayi tare da cewa kuma ya yarda da alkur'ani kuma ya yarda da manzon Allah annabi ne amma dai shi ma annabi ne ana masa wahayi ana gane da kyau ko to nan kawon misalin kawon misalin nan kawon malam misali ne ya bamu na cewa da manzon Allah ya za a samu mutum talatin masu mi masu ikirarin annabta shine sai bamu misali da wannan al-mukhtaru as-sakafi kinan shi asalin shi dan shi'a ne ana gane da kyau ko asalin shi dan shi'a ne kuma har yanzu in shi'a suna ba shi kariya yana daga cikin waɗanda suke darajta wa limamansu muhtarun sakafi tare da ya yi ikirarin shi mine ne shi annabi ne wannan shi ne kenan an har yanzu ma ana sa masu sha su annabi ne ko ba a jima ba a nan nan ma wajen dogon dutse an samu wani ya ce annabi ne ai an kama shi amma ko ina ji lokacin bazum ne an kama shi ko yana daga cikin alkhairin da bazum ya zo mun da shi an kama shi hada muridai gare shi da sahabbai eh na'am at-tasi'a na tara ina ji har yanzu yana kamewa ba a sako shi ba don abubuwa ya tayi na bautar da mutane kuma mafiyanci su irin wannan kun san kun san menene da tsahi suke aiki domin shi ma wangakin ya tabbata matsayi ne to kuma dukkanin su in ka lura su duk waliyan nan da kaji ana faɗi da gaji ana haɗi da wata karama ta musamman duk tsayi ne a ce wali mai tahiya a kan ruwa duk tsayi ne ana ko kuma mai hukahukai ko kuma akwai waliyin da ma shi ba gudakinsa kawarsa guda inda ƙarshen ganinsa ne yake ana gani ko da taka biyar yana iya je makka ana gani da kyau kun? to wannan shi ne to duka tsayi ne suke aiki da shi duka da tsari ne suke aiki to da wannan tsahin suke jayo hankalin mutane su ta ba su wasu ruwa suna shawai ruwan addu'a ruwan tsahi ne da ka sha shi kenan sai ka biyu sai ga in ba su ba sai rijiya to Allah ya saka hada rijiyar mutane su huta at-tashi atu natara al-bisharatu bi anna al-haqq la yazulu bil kulliyya a cikin wannan hadisin mun shi bishara da cewa gaskiya ba ta karewa gaba daya sai dai ta karanta kama zala fi ma maza ma'ana gaskiya ba za ta gushe ba kamar da ta gushe a da domin kamin a turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance babu ma gaskiya do an karyatar da gaskiya to amma da manzo Allah ya zo to har duniya ta tashi ana gane da kyau ko za a samu al'umma wanda suke akan gaskiya balla tazalu alaihi ta'ifatun ma'ana dai ba za a gushe ba face an samu wasu al'umma wanda suke akan gaskiya al'ashira na goma al'ayatul uzma mun ji wata aya mai girma annahum ma'a qillatihim kasancewar tare da karancin su masu bin gaskiya kin la yadurruhum man khadalahum baya cutar da su wanda yami wanda ya kaskantar da su wala man khalafum ko kuma wanda ya saba musu alhadiyata ashara na goma sha daya anna zalika sharta ila qiyamis sa'a kasancewar wannan shine sharadi har zuwa tashin me har zuwa tashin me har zuwa tashin kiyama ma'ana wannan shine sharadi ba ta yiwuwa a ce babu mutanen gaskiya dole sai an samu mutanen gaskiya sai dai a ce me sai dai a ce kaɗan ne aha matsala mu bima ta ƙarshe asaniya ta ashara ma fihi min al-ayati al-azima a cikin wannan darasin mun samu su ayoyi masu girma min ha daga cikin su ikhbaruhu bi anna allaha zawa lahul masharika wal magharib labarin da manzon Allah ya bada na cewa Allah ya game masa ya tsuke masa me yake da suna mahudara da mahadarta ma'ana duniya gaba daya wa akhbara bi ma'ana zalika kuma ya bada labarin ma'anar wannan ma'ana ma'anar wannan shine addini zai shiga ko ina ana gane da kyau ko kuma har yanzu babu wata babu wata ƙasa yanzu a duniya da babu me da babu musulmai babu wata ƙasa a duniya da babu me da babu musulmai sai dai a ce wani wuri sun yi yawa wani wuri suna kaɗan amma dai ana tahe domin musulunci yana yaduwa a ƙasashen turai kamar wutar dare kamar hadarin dare game duniya babu inda musulunci zai ke yawan yaduwa kamar ƙasashen turai irin su amurka da su europe ana gane da kyau ko tare da kun babu inda ake yakarsa kamar ina kamar can ku dama aka ce inda ba a son ka nan kake ɗaukaka wanda shi ne kenan wa sai ya ce wa akbara bi ma'ana dalika wanzu Allah ya ba da labarin ma'anar haka fawaka aka ma akbara sai ya abku kamar yadda manzo Allah ya ba da labari bi khilafil janubi wa shimal da sabanin kudu da arewa wa ikhbaruhu bi annahu utiya alkanzaini abinda yake nufi da sabanin kudu da arewa shine a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kamin ya rasu sai da ya kasance gabas da yamma kasashen da suke gabas da yamma ga duniya musulunci ya yadu sosai kishiyar kudu da arewa ko a yanzu in ka dauka in ka dauki duniya bangaren kudu da arewa nan ne musulmai suka yi karanci akan gabas da yamma ana gane da kyau ko gabas nan ne mafi yawancin kasashen laraba suke ana gane da kyau ko zaka kuma can can ne musulmai suka hime suka yi yawa in ka dauki kudu da arewa a duniyance meke da suna a bangaren meke da suna china suna a ciki kuma daga china tana daga cikin mi kasashen da musulunci ya yi mi ya yi karanci ana gani da kyau ko wannan shi da kenan wa ikhbaruhu bi annahu u'tiya alkanzaini da labarin da ya bada na cewa an bashi taska guda biyu wa ikhbaruhu bi ijabati da'awatihi li ummatihi filisnaini filisnataini da labarin da ya bada na cewa an karba masa addu'a guda biyu da yayi wa ikhbaruhu bi annahu muni'a thalitha da labarin da manzon Allah ya bada cewa an hana masa addu'a ta uku me addu'ar da manzon Allah ya aka hana masa in kuka lura a can baya mun yi hadisin da manzon Allah ya ce ya roki abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu ya hana mishi guda me abin da ya hana mishi shine kada Allah ya sanya rikici a tsakaninsu malam bai kawo hadisin da ya bayyana haka karara ba amma akwai ishara ga haka amma asalin hadisin manzo Allah ya ce na roki ubangiji na abubuwa guda uku sai ya bani biyu ya hana mini guda wanda Allah ya hana mini shine da na roki Allah kada al'ummata kan al'ummata ya hadu kada a rarraba kada a samu rikici tsakanin al'ummata ana gane ke ku sai Allah ya ce mun baka biyun amma wannan rikicin kai sai an same shi kaga irin wannan hadisi in kana karanta shi da Allah wai za ka kyamace musulunci don saboda wannan kace na ce da ake samu ba za ka kyamace musulunci akan wannan ba don dama allah ya ba da labari ana gane da kyau ku akwai wani zakir naik ya saba dama yana zuwa garuruwan garuruwan china irin wannan garuruwan na turawa yana wa'azuzzuka kuma sai ya ba da dama duk mai tambaya ya tambaya sai wani wani bata ne wani ɗan ƙasar japan japan ya tashi ya ce masa kai ku saurara Allah sai wani ɗan japan ya tashi ya ce masa kun ce wannan addinin na Allah ne wanda shine ya halicci kowa da kowa to me yasa kuke ba kan ku wahala a wajen yada shi ana gane da kyau ku ba ku barin Allah ya yada abun shi bayan haka in kun ce addinin na Allah ne wanda ya halicci kowa ana gane da kyau ku to me yasa kowa bai zamanto musulmi ba ana gane da kyau ni yasa kowa bai zama tun musulmi ba tare da cakunci musuluncin na wanda ya halicci kowa ne kun san me yace masa yace Allah ya san da za ka yi wannan tambayar shi yasa ya baka amsa kahin ma ka yi tambaya ana gane da kyau ko sai ka mishi inda Allah mawaki suke ce walau sha'a rabbuka laja'alan nasa kulluhum laja'alan nasa ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya al'umma gaba ɗaya sun zama to sun zamanto musulmi la'amana man fil ardi jami'an ana gane da kyau ko to wannan amsa ta yi ko ba ta yi ba kenan sai nuna Allah shi da kan shi shine bai so haka ana gane da kyau shi ya kaddara haka wannan shine kenan a mu'ida da sauri lokaci ya ya tahi ina ne muke wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayfi wa annahu la yurfa'u idha waqa da labarin da manzo Allah ya bada na abkuwar yaki a cikin musulmai wa annahu la yurfa'u idha waqa da kasancewar cewa yakin da ya fara to ba zai ba zai yanke ba ha sai zuwa ƙarshen duniya za a samu musulmai suna fada tsakanin su wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'da da labarin da manzo Allah ya faɗi na cewa za a samu musulmai wasu za su rika kashe wasu musulmai ba yana nufin abun alkhairi bane a sharri ne amma dai zai abu kamar yadda yan boko haram suke tai da yan uwan ina a arewa wa sabi ba'dihim ba'dan tare da kuma kama wasu su yan kidnapping da ake shine sabi ba'dihim ba'da kidnapping yana daga ciki wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immatil mudillin da kuma tsoron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake ma al'umma sa game da lalatattun shugabanni manzo Allah ya ji tsoron mu samu lalatacin shugabanni kuma Allah ya jarabce mu da su domin shugabanni in suka gyaru to ba karamin alkhairi bane in kuma suka lalace to wanda ita ce tammatul kubra shine wani mahikima yake cewa wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha wa yake bata addini in ba lalatattun shugabanni ba da lalatattun malamai Allah ka raba mu da su wa ikhbaruhu bi zuhuri almutalabbi'in fi hadhihi al-umma manzo Allah kuma ya bada labarin za a samu masu ikirarin cewa su annabawa ne ana gane da kyau ko kuma ya abu ko bai abu ba ya abu ana gane da kyau ko wannan shine kenan ina ne wa ikhbaruhu bi baqa'i at-ta'ifati al-mansura da kuma labarin da ya bada na cewa za a samu al'umma wadda za su rika ba addini nasara ko milala cewa mutane ku wa kullu hadha waqa'a kama akhbara kuma dukkanin wannan abun ya afku kamar yadda manzon Allah ya bada labari tamkar rana lokacin azhar kama anna kullu wahidatin minha min ab'ad ma yakunu fil uquli kamar yadda kuma kowanne daga cikin wa'annan abubuwan in aka faɗa maka shi kai tsaye zaka yi tunanin kai abun akwai wahala ana gane ke ko a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan maganar da zaka ji ta domin lokacin abin bai abku ba da za ka ji sai ka tsanin ka an yaƙo wannan magana tana abkuwa shi ne abin da yake nihi an yaƙo musuluncin ga duka bakin makara madina an yaƙo zai game duniya gaba ɗaya za ka iya tunanin haka ka ka ji yadda sahabbai suke son kansu ha ruhama a bainahu ana gane jiko masu tausayi tausayi a tsakaninsu an yaƙo za su yi wada a tsakaninsu kuma gashi ya me ya abu shi ne ma'anan me wannan الثالثة عشر نقوم شاؤكو حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين كسن تيور وزا الله صلى الله عليه وسلم دون أول دي فدي في تنوني هو أما كم سيكي بانتي صورو غمي سامن شوا غبني وند سكيمي باتتو دو أبوان دا منزا الله يفدي هو duka sharri ne a samu suna ikirarin annabawa ne a samu yaƙi tsakanin musulmai duka sharri ne amma sai manzo Allah ya girmama abin da ya ji mana tsoro shine ne lalatattun shugabanni domin hada tsakanin musulmi ba zai raba su da addini ba yan boko haram suna ta kashe mutanenmu an bar musulunci yan mulkin mallaka sun zo sun yi mallake-mallaken su sun bar mu da addini ko ba su ba amma shugabanni aka samu lalatu za su iya raba ku da addini ana gane ke ko gashi nan muna ji muna gani muna karanta dokokin Allah amma hana mu aiki da su me ya wannan lalatattun mi lalatattun shugabanni الرابعة عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان فذكروا ga abin da ake nuhi da bautar me bautar gumaka me kuma ake nuhi da bautar gumaka ma'ana shi bautar gumaka wai ba dole ba sai ka sassa gumki kana bauta masa a'a ko da kabarin waliwa ne ko shehiwa da kake zuwa kana roƙonsa to kai mai bautar menene mai bautar gumki ne wannan kabarin gumki ne ana gane da kyau ko idan muka zo ƙarshe kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya kare mu da imanin mu da tauhidin mu ya nisantar da mu daga shirka da mushrikai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah